أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين muna bayani akan annabi adamu alaihi salam wanda Allah ya halitte shi ranar juma'a bayan la'asar ya sanya mala'iku su mai sujjada bayan ya shawarce su akan zai kawo shi ya ce musu inni alau ma la ta'lamuna lokacin da suka ba da shawara cewa bai kamata a kayan adam ba wa ƙarshe ya raka je lokacin da Allah ya umarni su mala'iku shi wa Adamu sujjada tunda ya koya masa sunan abubuwa amma su mala'iku ba sani ba sai ya ce mala'iku annabi Adamu ya sanar da su bayan an yaka sai ya ce mala'iku su mai sujjada suka yi mai sujjada sai ya sa shi aljanna ya halitta masa matarsa Hawwa'u da karkarinsa na hagu san inda ya bi lankwacewa ya kai hannun da ta ba ta yake ke gaba da sadaki ce menene sadakin shine salatin annabi sai wa annabi salati sannan ta halatta masa sai Allah yake to gashi aljannan nan na ba ku dama duk abin da yake ciki na magudanen nan wato koramai ɗin da suke cikin aljanna guda hudun nan da yayin itatuwa da suke cikin aljanna duka na ba ku dama ku yadda kuke so a cikin aljanna sai Allah ya ware wata itaciya guda ɗaya yace wannan kam ban yadda ku taba ba to suna ta yawa cikin aljanna suna cin cikin jin daɗi da walwala ragadan min ragadan min ragadan min suna yawo cikin jin daɗi da walwala yadda ransa yake so to sai shaidan ya zo ya ce musu wannan gida kuna so ku dawoma a ciki suka ce eh to in kuna so ku dawoma a cikin wannan jin daɗi ku je ku ci wancan itaciya to sai Allah ya mantar da annabi Adamu akan cewa ya hana cin wancan ya hana shi cin wancan itaciya inda cikin su suka yana cewa fa sai adam rabbu fa gabe thumma tababu rabbu fa taba alaihi wa hada yawa saboda yayi mantuwa sai ya je ya ci ko mantuwa ne shedan ya kara ruda shi fa zallahu ma shaytan anha shedan sai ya wato zaman musu da kafa yasa suka ci wannan itaciya da Allah ya hana su nan da nan sai Allah ya sa suka yi ƙarfi ya sa suka yanko ganye suna rufe suna suka jikinsu fa zallahu ma shaytanu fa dallahu ma bi ghurur shi shaydan ya ruɗe su har ya wa qasama ma inni la kuma la min an-nasihin yana rance musu wallahi ina muku nasiya in kuka ci wannan bishiya to za ku samu mulkin la yabla za ku samu mulkin da ba zai kare har abada shi kenan suna ci sai fa zallahu shana fa akhrajahuma mimma kana fihi da suka ci wannan itaciya to sai Allah ya fitar da su daga cikin wannan jin daɗi da suke cikin aljanna kulna biku ku sauka ku sauka Allah ya koro Adamu da shi da yayansa gaba ɗaya suke jikinsa tunda lokacin da ya haihu ba tukunna duk muna cikin jikinsa Allah ya ce ku sauka ibidu ba kai wani ma kana bi ku kulna Allah ya ce muka ce ibidu ku sauka gaba ɗayan ku to kaga dan Adam shi farkon sa ai da aka ɗanɗana masa daɗin aljanna sai to ka ji wannan daɗi to baban sai aka ce to kar ka taɓa wancan sai ya taɓa to kaga sai Allah ya kawo mana shari'a yi kaza bar kaza in kana so ka koma cikin daɗin da ka baro da to kai abin da Allah ya ce kai gurgudun ikonka fattakullaha masabatu in kuwa ka saba wa Allah to ba za ka koma gidan jiya ba sai dai ka koma wani gidan daban don kuma gida biyu ne ko dai aljanna Allah ya sa da mu ko wuta Allah ya kiyaye mu haka fa zallahu ma shaytanu anha shaydan ya zamar da kafafunsu a kai a wato cikin aljanna saboda sun ci itaciyen da Allah ya ce kada su ci shaydan ko ya ruɗe su yace idan suka ci za su samu kin dawamamme har rantse musu yake cewa na fiya yake musu annabi adam ya ce wannan Allah ya ce to ku sauka kullu ku sauka ba'dukum li ba'din adu daga yau da ku da shaydan kun zan makiyan juna ku ba za ku ji da shaydan ba shaydan ba zai ji da ku ba dan tun daga Allah ya ce masa ijidu li adam da yayin sujjadan nan ko a da yake sujjada a ba wasu sabbar wa kana kafirina to sai Allah ya ce je kana tsine maka Allah ya ce ya tsine masa shaydan da ya tsine masa sai ya ce to Allah ina roƙonka abu guda ɗaya kaga Allah da nufi halittarsa ne shi ya halitte shi ba tare da ya shawarci kowa ba shi shaidan iblis kuma ya umarce shi ya ki amma duk da haka ya roƙe shi kuma ya biya masa bukata wannan shi wannan karanci na ubangiji da Allah ya ce wa shaidan je ka na kore ka daga cikin nimata na la'ance ka sai shaidan ya ce to Allah ina roƙonka ka sa inda goma sai in mutu sai ce a ila ila ila yin waktin malum na dai bar ka zuwa wata rana to ka san me zai yi me ya kamata ya yi ai sai ya gode wa Allah ko Allah ya karbi addu'arsa a'a sai ya zama butulu sai ce Allah tun da ka gaya mini haka cewa ka za ka bar ni in dauki dogon lokaci to ni kuma na je kafan wando da wannan dan adam din da ya saka aka koro ni daga matsayin da nake na je kafan wando ya da shi da ƴaƴansa gaba daya ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين tun da dalilin babansu ne a kore ni daga ramarka har ka tsine mini to ni kuma daga yau na shiga kafan wando ɗaya da su ba zan bar wasu ba zan bar su yi maka ibada ba sun dinga saba maka kenan zan zo mutum ta gaba sun mala'atin nan bai na yadi shaidan ya zo ya ruɗe ka yadda ya rudu banka adam a cikin aljanna ya ci itacen da aka hana shi in ka kubuce ta gaba sai ya zo maka ta hagu ta ta dama in ka kubuce sai ya zo ta hagu in ka kubuce ya zo ta baya shi dai ba zai bar ka ba sai ya ga ka bata kai wa Allah sa'a Allah ya ce ni kuma ba zan guje ba ina musu gafara matukar sun nemi gafara ta kaga shi ma Allah masa abin da baya so shi ya ce sai ya batar da mu Allah ya ce shi kuma ya bude mana kofar gafara dan haka manzo Allah ke cewa su da'iya falaysa li min hidayati shay wa wida shaytanu ghawiyan falaysa lahu min hidayati shay min al-ghawayati shay yace Allah ya aiko ni in zo mai ciyawa amma shiryan ba tana nuna ba ne sai wanda Allah ya ga dama ya shiryar shi ne zai yi imani da abin da na gode Allah ya turo shi ɗan saboda ya zama sanadin ɓata amma ɓatan ba tana hannunsa ba ne ta haka Allah ne ya ɓatar da wanda ya ga dama to kaga tun daga wancan lokaci aka samu gaba tsakanin shaiɗan da yan adam فأظل مشانا فأخذ ما كان فيه فقلنا لبعضكم لبعض عدو هكذا ku zo kuna jin wato adawa da junanku da junanku ku ba kwa son shedan kullum kuna cewa uzu billahi min shaytan rajim duk abin da ya same ku wallahi laifin sharrin shedan ne sharrin shedan ko fada aka yi ko kai wani mugu abu wallahi sharrin shedan ne au astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba sharrin shedan ne kuma sharrin shedan ne amma Allah ya ce illa illa illa ibadullahi mukhlasin za ka yi wata da ko amma ko banda bayan Allah na gagari annan ka sun fi karfin ka in ji Allah da sun sai to Allah ya sa mu fi karfin zukatan mu Allah ya sa mu fi karfin shedanin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kam an cire masa rabon shedan a zuciyarsa tun yana yaro karami lokacin da aka je tayar da shi a Bani Sa'ad yana da shekara hudu dan da suka je suka karɓo shayarwa da aka wanda za su karɓa saboda babansa maraya ne amma da suka karɓo shi sai shekara biyu suka jin sanin alheri da albarka to sai suka je suka sake cewa a ba su su to da haka dawo da shi na biyun nan yana cikin shekara na hudu sun je kiwo da shi da abokin shayarwansa sai waɗansu halittun Allah suka zo so kama shi so kwantar da shi suka fasa girjinsa suka fito da kirjin suka tsaga suka fito da zuciyarsa suka tsaga suka wanke ta suka mayar suka dinki sai abokinsa ya gudu ya je gaya mamansa ta zo a guje lafiya suka samu manzara na zaune ya haɗa fuska ya haɗa zufa sai a abu kabta da halimatu sadiya miji wato halimatu sadiya da mijinta abu kabta sai suka rungume shi gaba ɗaya lafiya ce lafiya lau me ya faru yace wannan su halittu ne su biyu suka zo da fararen kaya da ruwa mai sanyi a cikin kwano suka kwantar da ni suka fasa kirjina suka fito da zuciyata suka yanka suka wanke suka mayar kana gani sai ina gani kana jin zafi ta ba na jin zafi ku kaga wannan malamai suka ce anan ne aka cire ma shedan aka cire rabon shedan waɗansu kuma wasu suka ce a daren Isra'ila da Miraji in aka sake mai ta wannan. Almuhim dai annabi ya ce ni kam na fi karfin shaidan saboda an cire rabonsa a cikin zuciyata. Da haka shaidan baya zuwa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya taɓa kama shi ma wata rana ya ce da ba dan dan uwana annabi Sulaimanu ya ce Allah kada ya ba wani mulki irin yadda ya ba shi ba. Da na ɗaura shaidan a jikin wannan a jisiki kowa ya zo ya gan shi amma saboda annabi Suleiman ya ce a mulkan layan bage li adin min bali Allah ka bani wani mulkin da ba za ka ba wani irin sa ba a bayana to shine aka bai tsoro fi da aljanu dan haka sai dan sai ya bashi ai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi kuma wata rana a an ba Abu Huraira ajiyan haƙi na zakka yana kulawa da shi da daddare sai wani mutum ya zo yana sata sai abu wuri da ya kansa malam waye ka zo ka mana sata idan Allah ka yi hakuri ka yi mini rai ka taimake ni wallahi iyalai ne suka mun yawa kaza kaza ya ta bashi kananan maganganu ba kai a ta masa kananan murya sai ya bashi ya ɗiba ya tafi da ya tafi gari na wayewa da ya zo fadan manzo Allah ba wanda ya bi a manzo Allah ba idan wanda yake cewa annabi bai san gaibu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce Abu Huraira ina ba kun na jiya to wallahi ya rasulullahi na kama shi ya ɗebi kaya sai ta koka min kuncin rayuwa sai na bar shi nace ya tafi yace ƙarya yake yau ma zai dawo yace to shi kenan Allah ya kai mu dare lokacin yayi ya sake dawowa nan ma ya sake malmai ya musu zakin baki ya roƙi bashi washe gari ya shawo da manzo Allah manzo Allah ya Abu Hurairah ya labarin bakon ka na jiya ita wallahi sallallahu lalle ya zo kamar yadda ka faɗa kuma yau ma na bai shi saboda ya min zakin baki sai ya ce to yau yau ma zai sake zuwa dare yayi sai ga barawo ya zo sai da zuka ya ce Abu Hurairah zai kama shi ce yau kam ba zan kai ka ba zan barka ba sai na kai ka wajen manzo Allah dan Allah kai hakuri kai mini rai ka taimake ni sai ina sai ya ce to zan baka wani lakani in na baka za ka sake ni ka san malami da sallah ɗin ta ce eh ta ce to ga ayatul kursi na baka sirrin da ayatul kursi duk lokacin da za a kwanta bacci in ka karanta babu shaɗan da zai zo kusa da kai sai ya sake sai ya tafi yana zuwa ya samu manzo Allah manzo Allah ce Abu Hurairah ya labarin bakon ka na jiya yace ayi Qur'an sallah kwarai ya zo ya uka da shi yace na kama shi nace zan kawo shi zan kai ta bani hakuri sai yace zai ma bani wani sirri yace me ya baka yace ya bani ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum yace idan zan kwanta bacci in karanta in na karanta har gari ya waye ba shi in shaydan da zai tasiri a jikina sai yace ya gaya maka gaskiya amma shi makaryaci ne sallaka ka huwa kadubun ya gaya maka gaskiya amma ba shi makaryaci ne in ka karanta kursi za a kwana lafiya lau da ikon Allah amma ba shi makaryaci ne yace Abu Huraira shin cikin kwana uku nan ka san wane ne kake tare tabu da shi yace a'a yace to shedan ne shedan ne kake tare tabu da shi a wannan kwanaki to kaga mutane ma suna ganin shedan musamman wanda suke da karfin imani wanda shedan baya tasiri a kansu Allah ka sa mu karfin zukatan mu Allah ya sa mu karfin shedanin mu inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum saboda su ma suna da jama'an su shedan yana tura jama'an sa ya je ruɗe ka tana ka ji dai ya gaya wa Allah zan zo ta gaba in ka zo mutum yana tauhidin sa lafiya lau sallansa lafiya lau zakkansa lafiya lau azuminsa lafiya lau hajjinsa lafiya lau mu'amalarsa da mutane lafiya lau ka gana ya kuɓuta daga sharrin kenan ko sai sai dai kai ai kai kan yanzu bawan Allah ne bawan Allah ne mutumin kirki in ka haushi kenan ya same ka a wajen shi kenan ka kasanta ce yake bawan Allah ne to shedan ya samu daman ka ta wajen saboda shi Allah madaukakin sarki yadda lamarinsa yake kai dai ka bar masa lamarinsa ka dinga kaunarsa idan kana raye to ka dinga kauna daga Allah ka dinga tsoron Allah ka dinga tsoron kamun Allah amma idan girma ya kama ka ka fara ganin tsufa da dai tsufa ba ya dace alamun mutuwa ba amma dai mutum ya fi kusa da ganin ya kusan mutuwa to lokacin kauna sai ya fi tsoro yawa sai ka ɗauki karɓi ga kowa masallaci ka yi ta bautan Allah saboda a zamanin annabi Musa an yi waɗansu bayan Allah guda biyu ɗaya mutumin kirki ne duk inda mutumin kirki ya kai ya kai ɗaya kuma mutumin banza ne duk inda lalacewa ya kai ya kai sai suka mutu rana ɗaya mutumin kirkin nan sai tafi wuta mutumin banzan nan sai tafi aljanna sai annabin wannan zamani sai yake mamaki ya aka yi haka da yake faruwa ga mutumin kirki wanda yake masa kyakkyawan zato ya ce zai je aljanna shi ya tafi wuta ga mutumin banza da ake tsammanin dan wuta ne ya tafi aljanna annabi ya ce to ku je ku tambayi iyalansa kowa a tambayi matarsa me halinsa aka je wajen mutumin kirki wajen matan mutumin kirki ya labarin mai gidan kirki Allah sarki wane mijina wallahi mutumin kirki ne kamar yadda kowa yake da shi ni ma na masa wannan shaida mutumin kirki ne wuni sallah a wuni azumi kwana sallah haka yake amma yana da wata dabi'a guda ɗaya sai ya yi ibada ya yi ibada ya gaji asuba can ta yi kusa sai ya zo kan gadonsa sai ya fa'i da baya sai ce aljannan nan da musa yake faɗa in dai ta masu ibada ce ku samu kaga ya wahala ya wahala ya wahala kamar magini ne tun da asuba zai kama gini ya kama gini sai magariba ta yi sai ya rushe gini zai kammalu zai kammalu ba kaga sai ya yi ibada ya yi ibada sai gari ya kusa wayewa sai zai rusa aljannan nan da Musa yake faɗa in dai ta masu aiki ce masu ibada ta musu aga alfahari da ibada kenan sai ya yi zai rusa aka ce aje a tambayi matan mutumin banza aka je aka same ta me za ki ce game da mijinki ai wani kam kamar yadda kuka sani wallahi mutum banza ne wuri yake yi gidan take gidan giya gidan matan banza kullum sai yake baya dawowa gida sai an kusa salatu kuma ana yin sallah asuba zai sake fita bai sa da zai dawo ba sai dabda salatu can irin karfe hudu karfe uku zuwa hudu da rabi amma idan ya dawo yana da wata dabi'a guda ɗaya kuma idan ya dawo kafin ya kwanta bacci zai rage baccin awa biyu uku sai ya fita tsakar gida ya cire kayan ta tsirara sai ya dinga ɗiban ƙasa yana zuba wa jikinsa sai ya ubangiji kai ka halittu wannan jiki Allah ya sai ka kona shi Allah na tuba Allah na tuba Allah ka mini gafara Allah ka mini gafara ba zai ana kuma gobe koma ba kaga sai ya je aikin banzansa sai ya zo ya rushe to kaga shi sai tafi aljanna wancan kuma ya yi aiki mai kyau ya rusu to da haka mutum ana sai zama bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da kauna saboda shi Allah babu dole akan sa in kai ibadan ba lalle ya karba ba za ka je tauhidin sai ce bai yi ba sallah ya ce ban karba ba san azumi ya ce ban karba ba hajji ya ce ban karba ba zakka ya ce ban karba ba ya kayya ba inda kayya to ka zama kana kauna tsakaninka da Allah shi yasa kullum za ga bayan Allah mutanen kirki Allah ka ba mu kyakkyawan sifawa shi yasa mu kullum mun yi wajiba ko yake yin jama'a muka cewa wa bi khatimiyati khatim husnul khitam Allah muna roƙon ka ba mu cikawa mai kyau to kullum addu'an da ya kamata bawan Allah ya rika yi Allah ka sa mu kyakkyawan cikawa sai za za ga masu masu zuwa ta'aziyya Allah ya ji kanta Allah ya sa ya huta muku wancan mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani to kullum addu'an kenan kullum addu'an Allah ya sa a cika da imani naka ibada ibada abu ne mai kyau yana ƙara tarki a wajen Allah mutum zai samu ɗaukaka zai samu girma amma kada ka dinga alfahari da shi kada ka ce a to wannan kan ai kullum a lalace suke a a baka san sirrin sa tsakaninka da Allah ba Allah mutum ɗaya ne yake in ya mutu na kan hali ba zai yafe masa ba shi ne wanda ya mutu yana masa tarayya yana bautan gunki inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yafewa idan mutum yana bauta masa tare da wani sai ce na bauta da kai da wanda kake yin tarayya da shi ni ba ruwana da kai amma idan mutum ba shirka yake yi ba kowane irin sako yake babu ruwanka ka bar shi da Allah da ya halitte shi kai dai ka ji da naka kai ma kana da aibinka kana da matsalolinka to ka damu da aibinka kar ka damu da aibin sauran bayan Allah haka ake so Allah ya mana gafara Allah ya samu daga cikin mutanen kirki na haka Allah yake mana fa zallu mashirana na anha fa akhraja wa ma kana fi wa qulna biqu ba'dukum li ba'din adu haka za ku zama makiya tsakaninku da shedan kuna ki isa muku kiyayya tsakaninku ku yan adam kuma dama kuma tsakaninku da shi akwai kiyayya walakum fil ardi mustaqarrun ku sauka kasa na muku matabbata akan za ku samu sauki wajen zama mustaqarrun wa mata'un da kuma jin dadi irin na rayuwa gurgudun yadda zan baku na tsire-tsire da abin da na halitta muku a bayan kasa ilahirin zuwa lokacin mutuwan inda duk mutumin da ya mutu alƙiyamata ta tsaya mutum daga ya mutu alƙiyamarsa ta tsaya shi duk wanda ya mutu alƙiyamarsa ta tsaya tunda manzo Allah yana cewa alqabru awwalu manzilin manazil akhirah idza kana khairan fama ba'dahu khairun minhu idza kana sharran fama ba'dahu sharrun minhu aw kama qala ibn majah ma'ana manzo Allah yace mutojin farko a lahira na lahira shine kabari in kabarin nan yayi kyau to abin da zai biyo baya yafi na kabarin daɗi in kuma ya zama sharri to abin da zai biyo baya fi shi muni dan yana cewa al-qabru imma rawdatu min riyad al-janna wa imma hufra min hufar an-nar ita kabari ko dai ya zama wani dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ya sa namu ya zama haka ko kuma ya zama wani wani rami ne daga kwarin wuta Allah ya kiyaye mu saboda akwai azaban kabari wala nuziqannahu min al-azabi al-adni min al-azab al-akbar azab al-adna ne malamai suka ce shine azaban kabari kowa sai kabari ta matse shi ta yi masa damka bayan ya amsa kai dan ana fitar da mutum rani ana kwantar da shi an zo an binne shi wanda suka binne shi sun juya suna juyawa yana jin karan takalman su ka san mamaci duk abin da yake faɗa yana ji bai da ikon marewa mayarwa ne yana jin karan takalman su mala'iku ya tafe shi me za ka ce akan annabi muhammadu kaga a cikin kabari ma ana maulidi ba za ce me za ka ce akan allah ba a me za ka ce akan annabi muhammadu in ka ce bawan Allah ne manzon Allah ne ka yi mai shi kenan ka kubuta me ya addinin ka me ya wai annabin ka duk sai bayan an an tambaye ka wai annabi Muhammadu anna tambaye ka me ma dinuka me addinin ka Allah ya ba mu iko mai da jawabi to kaga wannan duka fa yana jiran ka kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu ke cewa bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam mu dai mun ce ya sani Allah ya sanar da shi tunda Allah ya gaya mana kuma ga alamomin gani wata rana ya zo wucewa sai ya kaburbura guda biyu sai ya ce waɗannan kaburburan yanzu haka ana azabtar da su ya shiga kabarin ne amma ya bada labari ya ce amma dukansu biyun nan ba kan abu mai girma ake azabtar da su ba ɗaya laifinsa shine baya karkakuwa daga fitari idan ya fitari ba zai tsaya fitsari ya zama ɗiga ba sai ya yi sarki ya tashi fitsari su ɗiga a wandonsa kuma ya je ibada to wannan yana jawo azaban kabari gara ka tsaya fitsari ya gama ɗiga a jikinka ko ya gama ɗiga a jikinki sannan ka tashi sannan ki tashi in ko mutum yana barin sa to yana jawo azaban kabari Allah ya kiyaye ɗaya kuma aikinsa yana yawo yana haɗa wancan da wancan faɗa annabi ne ba da aiki sai annabi wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa kawo tankar dabino sai ya saka shi biyu ya rike ɗaya da hannunsa ɗaya ya rike ɗaya da hannunsa ɗaya sai ya je ɗaya kan kabari ɗaya ɗaya kan kabari ɗaya yace za su samu saukin azaba matukar waɗannan ba su bushe ba saboda akwai danshin hannun annabi Muhammadu ainul rahmatur rabbani yake in dai mala'ikun azaba zuwa ga alaman hannun manzo Allah a jikin wannan tankar dabino to za su daga kafa wajen wajen azabtarwa Allah ya kiyaye mazaban kabari a lawan filar mustaqarru mata ilahin kowa za a ba shi jin daɗin rayuwa kurkudun yadda Allah ya kaddara masa har zuwa ajalin sai kare tunda Allah ya riga ya kaddara wa kowace halitta kaddaranta kafin ya halitti mai da ƙasa da shekara dubu hamsin kowa ya gama yanke masa don haka duk wanda yake ganin cewa wani mutum na da wani tasiri a rayuwarsa to da sauransa lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana duk abin da yace ne ka dama Allah ne ya kaddara wannan abu ya same ki wata na manzala na tafiya da sahabi yace masa wane ka sani yau da mutanen duniya gaba daya za su taru su ce sai sun amfanar da kai in dai Allah bai amfana da kai ba za su yi amfana da kai ba yau da mutanen duniya za su taru gaba daya su ce sai mun kashe ka sai mun cutar da kai in dai Allah bai kaddara ba za su yi komai da kai ba جفت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف bakin alƙalami ya bushe rubutu ya bushe a riga an yi rubutu an hukunta da karka ga wani abu ya sami ka wallahi su wane ne su ne suke kina su ne makiyana su ne yan adawa na a'a Allah ne ya kaddaro haka su sababi ne da ka duk lamarin kamar wa Allah wa fawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad na'am
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم nan da nan annabi adamu sai ya nemi gafara Allah na tuba Allah na tuba me ya faɗa Allah ya ba shi wani kalmomi القرآن أبن دي فلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لن تغفر لنا وترحمنا قال سجين داما شيدا أواو قال سجين سكتي ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله يا أبن جمو من ذلك تكمو da muka biya wa shaidan to ka kai ma duk abin da kai na batanci ka biya wa shaidan rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana ya ubangiji in baka yafe mana ba wa tarhamna ka so ka tausaya mana da nakuna min al-khasirin za mu zama cikin masu asara ya ubangiji to sai adam Allah ya yafe musu fa sai adam rabbu fa gabe ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدي الله ya riga yayi wa annabi Adam gafara shi da matarsa Hawwa to shi da aka sako shi daga aljanna sai ya fado a Sri Lanka shi yasa malamai suka ce duk wani turare da ya zo daga India wajen Sri Lanka Pakistan ya fi kowane turare kamshi saboda annabi Adam ya fado daga aljanna akwai kamshin aljanna da tare da shi sai ya zama tsire-tsire na kamshi a wannan wajen ya fi kamshi saboda wannan dalili ita kuma hawa'u mahaifiyar mu ce ta faɗo a jidda shi yasa za ka biya wata suna cewa hawa'u mai jidda duk matan da ka ji ana kiranta mai jidda to sunanta hawa'u ne ta faɗo a jidda shi yana tafiya tana tafiya yana tafiya tana tafiya ba su haɗu ba sai a arafa inda ake aikin hajji ɗin nan ta arafa a nan suka fahimci junansu suka gane junansu to nan suka haɗu suka wuni da suka haɗu a arfa suka zo muzdalifa suka kwana to shi yasa ake so alhaji idan ya je aka wuni a arfa rana ta faɗi masa to ya zo muzdalifa ya kwana in ya wuni a arfa rana ta faɗi masa a can to yadda rana ya faɗi masa a can to haka shi ma zunubansa gaba ɗaya suka zube alhaji arafa in ji annabi muhammad annabi ce duk wanda ya wuni arfa rana ta fadi masa kan to raja'a ka yawmi waladatu ummu ya zama kamar ran da mahaifin ta ce shi bai da wani zunubi ko kwaya daya har mun zalla ce idan akwai wani laifi da mutum ya aikata yana ganin saboda girman laifin ya wuni arfa Allah da ya bai masa ba to yayi laifi bai yarda da abin da na zo da shi ba amma baka sani laifin da aka yaga maka arfa laifin da ke tsakaninka da Allah Ubangijinka ne, amma laifinka da ke tsakaninka da mutane fa yana nan, in cutar mutum ya yi ce ka zo ka mai da masa, in kuma ya yafe maka shi ke. To amma manzo Allah ya roƙi Allah, Allah ya tabbata idan mutum ya zo muzdalifa ya kwana, to wannan ma Allah zai biya, na tsakaninka da mutanen. To shi za ke so idan mutum idan ya wuni arfa, ya zo muzdalifa ya kwana, da safe je ya jifa ya tafi je ya safa da marwa ya yi dawafi amma idan ka zauna waɗansu malamai suka ce ko ka zauna awa ɗaya awa biyu babu laifi misali ka iso su rana ta fadi ka iso wajen kamar karfe takwas ko karfe tara zuwa sha biyu karfe ɗaya kamar wajen babu laifi kana ka ɗan kwanta ka yi bacci awa ɗaya ko awa biyu tunda wajen kwanciyar ma sai ka yi daga cika samun jama'a sai ka je da shimfiɗa kifidan ma ya karasa inda za ka tuntuɗa in jama'a ta yi yawa da za ka yanka awa ɗaya biyu kana iya tafiya ka koma mina ko ka je ka yi jifa ka je ka yi tsawafi ka je ka yi sa'ayi safa da mawa da haka annabi adam sai suka haɗu da matarsa a wajen anan suka ga juna amma Allah ya yafe musu bayan sun ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tahana lakuna min al-khasirin بعضكم لبعض عدو فلكم في الارض مستقر ومتاع الى فتلقي ادم من ربه كلمات ولنن كلمومين سوني الله النبي ادم ya karba daga Allah annabi adam ya karbi wasu kalmomi daga Allah ubangijinsa sune wannan muka karanta ya neman gafara fataba alaihi da ya karanta da so karanta shi da matarsa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tahana lakuna min al-khasirin sai Allah ya ce to na yi muku gafara Allah ya mana gafara fataba innahu dan shi Allah at-tawwab mai yawan tuba ne Allah yana so mutum ya dawo neman gafara a wajensa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya laifi bai taba laifi ba ko ba zai taba yi ba in yayi Allah ya yafe in yayi a baya Allah ya yafe nan gaba in zai Allah ya yafe amma ba zai yi ba bai yi ba ba zai yi ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce liyaghfira lakallahu ما تقدم من ذنبك وما تأخر إن كان إليك يا الله يافي إن ننجا وما كان يا الله يافي أما كل سيئة جفاري سوء a wata riwaya sau saba'in a wata riwaya sau ɗari kawo kullum manzo Allah ta ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau ɗari to ina kuma wanda baya sabon Allah a ina kuma wanda yake sabon Allah wannan sai yana sabon Allah in yi istighfari Allah ya yi masa amma annabi baya sabon Allah amma kuma yana istighfari saboda me saboda ya koya mana kuma istighfari ba wai amfaninsa kawai gafara bane a yana da amfani da yawa in kana neman gafara ka yi sigifari in kana neman haihuwa ka yi sigifari in kana neman Allah ya baku damina mai albarka ku yi sigifari in kana neman dukiya ka yawaita sigifari Allah zai baka wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ka samu gafara yursilu sama alaikum mijrara masu neman ruwan sama in kuna yawan sigifari Allah zai baku ruwan sama wa yumdirkum bi amwalin mai talauci in baka da kuɗi ka yawaita sigifari Allah zai baka kuɗi wa banina in baka da yaya baka samu haihuwa ba kai yau sai istighfari musamman musamman kafin ketowar alfijir alfijir Allah zai baka yaya wajalakum jannatin wajalakum anhara in gonanka babu korama babu ruwan da yake ketawa ta gonarka balle ka samu amfani to kai sai istighfari Allah zai kawo korama a gonarka haka istighfari na da amfanoni da yawa kuma yana kawo soyayyar Allah tunda Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina in kana yawan tuba Allah zai rika son ka sai na Abu Bakar ya rawato hadisi hadisansa duka da ya rawato da ya wuce guda 146 ba duk da yawan sai Annabi Muhammad Abu Hurairah yan shekaru kadan yayin da Annabi Muhammad amma ya rawato hadisai dubunnai amma shi sai na Abu Bakar hadisin sa 146 a cikin hadisansa yake rawaito ma asarra man istaghfar ولو عاد في اليوم 70 مره duk mutumin da yake israri akan sabon Allah amma israrin sa bai hana shi tuba ba to Allah fa ba zai ki gafarta masa saboda shi Allah baya wata ba wata ne sai na bakar yace mutum yau a rana yayi laifi ya saba wa Allah sau 70 in yana da gafara sau 70 Allah zai masa gafara na haka yau ta neman gafara a wajen Allah yau ta neman gafara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ta mana gafara إنه في الله هو التواب الرحيم يوم غافر باينسا التواب الرحيم كما الله يجزيك باينسا وكان بالمؤمنين رحيما الله أنا توسعي المؤمنين
قلنا اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدي ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا sai muka ce in ji Allah ibitu ku zaune gabaki ɗayan ku jami'an gabaki ɗaya kulna bi zunina jami'a fa in ma ya ji yannakum minni hudan to na sauko da ku za ku yadu a bayan ƙasa amma shari'a tana zuwa daga gare ni zan turo annabawa wa li kulli qaumin had kowace mutane za a turo mai shiryar da su wa ila adin akhawun hudan wa ila samuda akhawun salihan wa ila madyana akhawun shu'aiban da ashabul aika annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine kawai aka aiko zuwa ga duniya gaba daya وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هكا النبي صلى الله عليه وسلم حين هكا يكون جوا الدنيا غوايا أما كون النبي أما يكون جوا مثلا هكا الله يتي قلنا بكلنا جميعا فإما يتي أنكم مني هدى إذا شريعة تزود غريني سوى إذا تزود من ذني da littattafai su ne za su zo da shirya man tabi'a hudaya duk wanda ya bi manzona ya bi littafi a sakon da ya zo da shi sakon da na ba shi ya zo da shi mutum ya imani ya yadda ya karɓa to wannan kam wala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya yadda da wannan ya karɓi shari'a na turo annabi ya zo da littafi ya karɓi wato ya imani da annabi sai imani da littafin to shi kenan wannan ya zama cikin shiryayyu fala khawfun alaihim duk wanda ya zama haka babu tsoro a game da shi wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki in aka ce babu tsoro a bakin ciki to mutum ya shiga aljanna kenan ya zama ya samu rahmar Allah kenan Allah ya ba mu aljanna dan haka ana so a mutum akwai waɗansu mutane waɗanda ba su yadda ma akwai Allah ba kwata-kwata afin layi shak Allah ya tambaya shin Allah ma ana shakkan akwai shi ko babu shi su ne dariyawa wanda suke cewa a mutu kawai mutum yana zuwa ne saboda ya rayu ya ji daɗi ya mutu shikenan in ya mutu ba wani rayuwa bayan mutuwa ba ba hisabi in ya yi la ya tuna duniya na mutu wa naye wa ma yuhlikuna illa dahr kawai zamani ne ke kashe mutum ba sani ba Allahu huwa daru Allah ai shine zamani to wannan ba sai da akwai Allah ba wata rana mutanen China da Rasha Rasha da China wanda ba sai da akwai Allah ba sai aka samu wadansu daga cikin su suka ce su sun yadda akwai Allah wanda ya bangare suka ce su ba sai da akwai Allah ba duk abin da ya ganin nan ne ta ce dole in kana abu kaza da abu kaza definitely abu kaza zai yi kaza shi ne imani to sai aka ce to wanda suka ce akwai Allah mutum arba'in su zo aka ware mutum arba'in wanda suka yadda akwai Allah wanda ba su yadda akwai Allah ba mutum arba'in su zo aka ware mutum arba'in to sai aka ce wayanda suka ce akwai Allah za a rubu za a bude za a yi yin daki a saka su a ciki ba za a rika sa musu abinci ba har kwana arba'in Allah sai ce da su wayanda suka ce babu Allah mutane ne kawai za su ce da su definitely in kada abu kaza da kaza zai bada kaza to su za a je su a daki a rika kawo musu abinci suna ci saboda ba su yadda akwai Allah ba to ina kai wannan lokaci duk waɗanda suka fito suka ba da labari su ne da gaskiya shi ke na kai haka wayan nan bayan Allah aka rufe su wanda suka ce akwai Allah Allah sai ba su abinci wayan nan da suka ce babu Allah mutane su ba su abinci da aka yi kwana arba'in ana buɗe ɗaki ta ga wanda suka ce aka ce suka suka yadda akwai Allah ɗin nan gaba ɗaya Allah ya haraka su sun mutu ya ɗauke su ya kai su rahamarsa can kuma sai suka yi ul'ul suna hutawa ana kawo musu abinci ba aiki ba komai ba sa fita sai suka ce a wa'annan su ne masu Allah wa'annan su ne masu gaskiya to kaga wannan istidraji kenan istidraji kenan kaga wanda Allah bai nufe shi da shari'a ba sai ya halaka wanda kuma Allah ya nufe shi da shari'a sai ya zama shiryayye haka shari'a tana hannun Allah ne yana shaida wanda ya ga dama Allah ya shirye su
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي وتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كنت دي منت آه وأنم لتكي إيماني آه سوكم إن تورو شريعه manzanni da littattafan da za su zo da shi aka shiryu to waɗannan kam fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu bakin ciki an tare da su babu tsoro babu tsoro babu bakin ciki za a shiga aljanna kenan to su kuma kafirai ba wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina wayanda suka kafirce suka karyata ayoyin allazina kafaru wanda zuwa kafirce wa kaddabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu ulaika ashabun nar wayannan su ne ma abota wuta su ne masu shiga wuta me yasa za su shiga wuta kafaru wa kazzabu bi ayatin sun kafirce kuma sun karyata ayoyin wanda muka ce za mu turo din nan tunda Allah ya ce zai turo manzo da littafi to in mutum ya kafirce wa manzo ya karyata ayoyin Allah to shi hukuncinsa wuta wanda ya bi manzo ya bi abin da manzo ya zo da shi ya yi imani da shi aiki da shi dan aljanna wanda su ne suka fi shiryan Allah ke wanda kuma suka kafirce ma'ana suka kafirce wa manzon da ya zo kuma suka karyata ayoyi na wato ayoyin da manzon ya zo da shi kafaru suka kafirce wa manzo kazzabu da ayatina suka karyata ayoyin da manzon ya zo da shi to wa'annan bai hukuncin su أولئك أصحاب النار سنة ما أبوتا سجاوتا هم فيها خالدون إذا سكا سجاوا باوي ذا سجا يو سجتا غوربا ko wani sati ko wata mai zuwa ko shekara mai zuwa ko bayan shekara goma ko bayan shekara ɗari a in sun shiga sun shiga kenan har abada kun fiya kwalidun za su dawwama ne a ciki kamar yadda wannan suka dawwama cikin rashin tsoro da bakin da rashin bakin ciki wanda suka bi shiryan Allah suka yi imani da manzo da abin da ya zo da shi za su dawoma cikin aljanna cikin ni'ima Allah ya sa da mu haka wanda suka kafirce suka kai tayin Allah su kuma za su dawoma a wuta har abada Allah ya kiyaye mu
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون فمنذ ذلك اسم بني إسرائيل kissa ce wacce take da tsawo za mu daɗe a ciki yana yi saboda wato butulcewansu ga Allah su bani Isra'ila butulu ne dukkanin annabawa yawancinsu mafi yawancinsu daga cikin bani Isra'ila suke shi yasa Allah a nasallah sai ke cewa a bani Isra'ila ta su su humul anbiya su wanda suke jagorantar saboda gata annabawa ne wannan annabin ya mutu Allah ya aiko wani wannan ya tafi Allah ya aiko wani ta haka su annabi Musa din nan su annabi Isa dukkan su nan su annabi Ibrahim duka suna cikin bani Isra'ila yayan yayan Yakubu suna yake musu bani Isra'ila da haka annabi Musa su annabi Zakariya su annabi Yahaya dukkan su nan duka bani Isra'ila har annabi Isa shi mana cikin bani Isra'ila sai sa a ƙarshe Allah ya wa rasulun ila bani isra'ila sai annabi Isa kenan anni qaddidukum bi ayatin min rabbikum inni akhlu lakum min at-tin ayat at-tin fa anfukum yakun tayran bi idillah wa bi lakma wa la basu muti bi idillah wa nabbikum ma takunu ma tadakhuluna fi buyutikum wannan a ƙarshe yake cewa qul uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ya zo ne ya halarta musu abinda da aka haramta musu a harshen annabi Musa alaihi salam wa ga wannan duka bani Isra'ila ne haka a cikinsu a cikinsu za a za mu yi dogo tarihin suna da tsawo su bani isra'ila din nan za a za mu fara tun daga nan ya bani isra'ila ya bani isra'ila ku ne mutum da alaikum wa aufu bi ahdi u bi ahdikum wa ya farabu ya ku bani isra'ila uskuru ni mutum da sanan ku alaikum ku tuna ni'imomin da na yi muku na yi muku ni'imomi da yawa wa aufu bil ahdi ku cika alƙawarin da muka yi da ku mun yi alƙawari da ku ku bani Isra'ila za mu zauna lafiya da ku duk manzon da na aiko da littafin da na aiko za ku za ku biye tunda a baya da kamar yadda muka faɗa akwai waɗanda waɗansu ba su yadda akwai Allah ba waɗansu kuma ba su yi imani da manzanni ba sun ware wasu manzanni ba su yi imani da su ba waɗansu kuma sun ware waɗansu mala'iku sun ce ba su yi imani da su ba kamar yadda bayani zai zo a gaba da haka Allah ce ya ku bani Isra'ila uskuru ku tuna ni mace yallafi ni mace ni mata wacce ne muku an'amtu alaikum wa anni aw awfu bi ahdi ku cika alƙawarin da kuka mun cewa za ku yi mini da yayin na ko manzo za ku bi shi da kuma abin da yazo da shi za ku imani da shi ku imani da abin da yazo da shi wa awfu bi ahdi ni dai na cika alƙawari na da haka kuma awfu bi ahdikum ku cika alƙawarin da kuka yi ni dai alƙawarin da na turo muku da manzanni kuma na yi muku ni'imomi wanda ban yi wa wasu ba da waja'ala fikum anbiya'a waja'alakum muluka a ciki na muku annabawa ne muku sarakuna duk wannan nimomi na muku ina kawo muku almanna wa salwa ina kawo muku mando na zuma da soyayyen tsuntsu kuna ci lokacin da kuka shiga ciwo kamar yadda bayanai da yanzu a gaba duk wannan na muku ni na cika nawa alƙawarin a ufu ufu bi adikum to saura kuma ku cika naku bayya ya farhabun kuma ni ya kamata ku ji tsoro ba wani ba za mu taka dakata a nan abin da muka faɗari Allah ba mu ladanka abin da muka kuskure Allah mana gafara Allah ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shi mu da alheri duk wanda ya zanna da wata damuwa Allah ya yi masa duk wanda ya zanna da wata bukata Allah ya biya masa barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasanmu Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya yanta wuyayen mu daga shiga wuta cikin wannan wata Allah ya samu cikin wanda yake marama cikin wannan wata barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu Allah ya kara masa lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallama fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق الجنة العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم